قول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفر سعد يوسف أبو عزيز حفظه الله من سيرة الصحابي نكبئن شين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه ما لن ياشقين من بياني أكن يدى صحابا مدينة سقزم ما سفيفيتا وسنس أكن كاوننس sun yadda wasu su samu ko da su ba su samu ba to shi ne fe shige yake ta kawo mana bayan ya kawo ayar ko wani yanki na cikin aya ta tara a cikin suratul hashri wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa shine yake ta bayanai ya kawo hadisai da suke fassara wannan ayar ko kuma suke faɗin sababin saukarta na uku sai yake cewa qala hudayfatul adabi wannan yadda ya kawo shi haka limamul kurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa shi ma ya ce huzaifatul adabi ya kan bincike na ni ban ga wasu daga cikin masadir manya da suka ambaci kissar ba ya kade na ganta a cikin tafsirul kurtubi kamar yadda shi ya ishara zuwa gare ta kuma limamul kurtubi ya kata ba tare da isnadi ba kuma ya faɗi huzaifatul adabi ya ka samun wani da ake ce masa a Huzaifatul Adawi abu ne mai wahala shi dai Ibn Huzaifatul Adawi Ibn Huzaifatul Adawi shine Abu Jahal Abu Jahal wanda ya ma'annabi sama kyautar riga sannan zai iya yiwa ya zama shine ya ambaci wannan kissa domin ya rayu har zamanin Sayyidina Muawiya ita kuma kissar da zai ambata mana zai ambata ta ne ta afku a ma'arakatul Yarmouk yakin da aka yi na Yarmouk wanda yakin yarmuk an yi sa ne a zamanin sayyiduna umar radiyallahu anhu a shekara ta sha biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne ake faɗin abin da za a ba mu labari ya abu mun gane so da ka mu fahimci fiqhu tarih da so da ka ba hudayfatul adawi bane sai dai ibnu hudayfatul adawi shine Abu Jaham an yi sabani game da sunansa amma mafi yawancin malaman tarihi sun ce sunansa Ubaidun Ubaid ibn Hudayfah al-Adabi dan kabila su Sayyidina Umar ne radiyallahu ta'ala anhu to shine aka ce ya bada wannan labarin abinda kissa take fa'idantarwa in isnadin ta ya tabbata shine yadda sahabbai suka kasance suna da wannan sifa ta isari da Allah ya siffanta su da ita wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yace shi ibn Udayfa al-Adawi انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي نعتفي أغاند أقي ياكن يرموك كما يد مقفدي ياكن يرموك أني أشكرا تبيمي أزمن سيدنا عمر رضي الله عنه سنة معركة اليرموك كان لدى تسمى معارك بلاد الشام yaƙuƙan da aka yi na biladun sha wa ma'i atlubu ibn ammin li na tafi ina neman wani daga cikin wani ɗan mafana wa ma'i shay'un min al-ma'i a tare da ni akwai wani abu na ruwa na rike wa ana aqulu a zuciyata ina cewa in kana bihi ramaqun saqaituhu in ya kasance yana da sauran numfashi sai in shayar da shi ramaq shi ne sauran numfashi na ƙarshe-ƙarshe a rayuwar mutum fa'iza ana bihi kawai sai na ga wannan ɗan babban nawa faƙultu lahu askika sai na ce zan shayar da kai ruwa zan baka ruwa ka sha fa a shara bi ra'asihi an na'am sai ya ce eh shayar da ni fa'iza ana bi rajulin ya ƙulu ah ah can gefe kuma sai na ga wani mutum shi kuma yana wayyo wayyo wayyo fa a shara ilayya ibn ammin فأشار إلي ابن عني عن أنطلق إليه sai wannan dan babban nawa sai ya nuna min shi yace in tafi in bashi ya fi shi bukata mun gane fa idza huwa hisham ibn al-as sai naga ashe hisham ibn al-as ne dan uwan sayyidina abu ibn al-as annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yace amrun wa akhuhu hisham mu'minani a wata riwayar ibn al-as mu'mina ne da abu ibn al-as da dan uwansa hisham mummunai ne annabi sama ya musu shaida babban mutum ne mai daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin malaman da suka tabbatar da cewa ya rasu a ma'arakatul yarmuk akwai ibn hajar a cin al-isaba fi tamyiz sahaba haka zahabi shi ma a cin sirru alamin nubala ya tabbatar da cewa a yakin yarmuk ya rasu da wasu kamar ibn abdul barri a cin al-isti'a fi ma'arakatul ashab sun tafi akan cewa ya rasu a yarmuk ne duk da wasu sun faɗi cewa kuma ya faɗi ya rasu a wani wajen ne sun ce a ma'arakatul ajnadi ya rasu to kaga in an ɗauki waccan maganar da waɗancan malaman suka yi cewa ya rasu a yarmuk ne shi ya zama wannan magana tana ƙarfafa wannan kissa fa qultu askika sai na ce bari in shayar da kai ruwa fa ashara an na'am sai nuna ya ce eh in shayar da shi فسمع آخر يقول shi ma an zo za a bashi ruwan sai ya ji wani yana cewa ah ah wayyo wayyo fa ashar hisham an antaliqa ilayhi shikenan sai hisham ibn al-as sai ya nuna min yace in tafi wajen wancan in bashi fajituhu fa idha huwa qad mata shikenan sai na tafi wajen wannan mutum sai na tarar da har ya riga ya rasu farja'tu ila hisham sai na dawo wajen hisham ibn al-as فإذا هو قد مات شيما يارس فرجعت إلى ابن عمي سينا جاو جنوان لن أنبا فنا وان شينا فارز وا وجنسا كما وان دا نتقودا ما شيني نيا مبا فإذا هو قد مات شيما يارس وبكيت شربة الماء فما هي sai zama wannan ruwan da za a sha da na zo da shi sai zama yana nan duk sun rasu saboda me saboda isari wancan ya fifita wancan akan kansa wancan ya fifita wancan akan kansa dukkaninsu kuma Allah kaddara musu su mutu a lokaci da kamar yadda muka faɗi cewa Imam al-Qurtubi ya kawo wannan kisar a cikin tafsirin sa a karkashin tafsirin wannan aya ta wa yusiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa rihul jannati wa shahadatu fi sabilillah kanshin aljanna da kuma shahada akan hanyar Allah madaukakin sarki da ake fatan Sa'ad ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu ya sama قال ابن إسحاق محمد بن إسحاق الأخباري ضم لمن تاريه يا أنبتا أم محمد بن عبد الرحمن بن عبي صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي بعد انتهاء غزوة أهد أكشي من زال سما يا فئي باين أنغم ياكم أهد من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع وانين زي جي دوبا مني يقع بن سعد بن الربيع يا أيكتا kab ku manta dalilin da ya sa shi ma da ya kama na waccan kissa kawai yana bayani ne akan yadda sa'ad ibn rabi radiyallahu anhu lokacin da muhajirai suka yi hijira zuwa madina ya ce masa gidna abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu zai raba iyalansa gida biyu ya auri daya sannan ya raba abin nan kasuwancinsa kai abin nan gonarsa ya bashi rabi Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya masa ya sa masa albarka yace ka nuna min kasuwa ni na fi iya kasuwanci ban iya noma ba ya tafi je kasuwanci to shine mala ya ci gaba da sharhi akan wannan isarin da sahabbai suka zama suna da shi wato fifita ka wasun su akan kawunan su shine har ya kawo can kissa to yanzu shine ya dawo mana zuwa kissar Sa'ad ibn Rabi radiyallahu anhu wadda ita ce dama yake bamu labari a kanta to aka ce aka ce ai waye zai je duba mini halin da Sa'ad ibn Rabi' yake ciki me yayi fa qala rajulun min al-ansar ana sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya ce ni ne fa kharaja yatufu fil qatla sai ya tafi yana zazzagayawa a cikin waɗanda aka kashe hatta waje da sa'adan jarihan har ya samu sa'ad radiyallahu anhu an masa jina jina an ji masa ciwo shine jarihan musbatan sannan kuma ciwo ciwon da aka ji masa ya bashi a wajen ya kasa tashi shine musbatan bi akhiri ramaqin yana numfarfashin sa na ƙarshe a ƙarshen rayuwarsa fa qala sai yace ya sa'adu ya kai sa'adu inna rasulullahi sama amarni an anzura fil ahya'i anta am min al amwat annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko ni domin in zo in duba kana cikin masu rai koko kana cikin waɗanda suka riga suka yi rasu qala fa inni fil amwat sai ce ai na rasu فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إن سعدا يقول جزاك الله عني خير ما جزا نبيا عن أمتي sai sa'ad ya ce ka isan ma da annabi sama saƙo cewa sa'adu na ce masa jazakallahu anni khaira ma jaza nabiyyan an ummati Allah ya saka masa da alkhairin da ya saka ma dukkan wani annabi a game da al'ummarsa wa abli qaumaka minni salama sannan sauran jama'a gabaki daya ka isan musu da gaisuwa ta wa qul lahum ka ce musu inna sa'adan yaqulu lakum sa'adu na ce muku innahu la udra lakum inda Allah wallahi ba ku da sauran uzuri a wajen Allah in khalusa ila nabiyyikum ko in khulisa ila nabiyyikum wa fikum aynun in har kuka bari aka iso wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji masa aka kashe shi wa fikum aynun alhali kuma idanuwan ku na kallo wa fikum aynun tatrifu alhali akwai idanuwa a tare da ku waɗanda suke wuwulgawa abinda sa'adu ya ce kenan a faɗa masa habbai cewa ba su da uzuri a wajen Allah in har suka bari aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji so da ka sa'adu a uhudu aka kashe shi wa an kharija ibn zaid ibn sabit an abihi qala daga kharija babban tabi'i daga babansa sayyidina zaid dan sabit sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam al-fatal ansari al-fatal qur'ani an abihi qala daga babansa yace بعثني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكين علوك شند أكياك أهد أطلب سعد بن الربيع إن جي إني ممس سعد بن الربيع رضي الله عنه وند أكيبام قصة سيرز فقال لي سيتشي إن رأيته فأقره فأقره من نس من السلامة إن كاجنش توكسي إن أجيشيش وقل له ka ce masa ya ƙulu laka rasulullahi sama kaifa ta ji doka ka ce masa annabi sama yana cewa ya jikinka ko a wani matsayi kake ciki yanzu fa tubtu bayna alqatla sai na zagaya a cikin waɗanda aka kakkashi fa asabtu huwa huwa fi akhir ghamaqi sai na je na same shi yana numfashin shi na ƙarshe wa bihi 70 darbatan a tare da shi akwai sara guda 70 da aka masa a jikinsa فأخبرته سينا باش لاباري دا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يفدي الحالي ألوك تنينا كاكار متوى فقال سيتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك إنا جيد النبي أمنشن الله يتبتع أغريك سنن كيما أمنشن الله يتبتع أغريك قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة قسيما سياما أيكم الله إنا جن قنشن الجنة ina jin ƙanshin aljanna yanzu yanzu na inda nake wa kulli qaumiyal ansari sannan ka faɗa ma jama'a ta mutanen Madina ka faɗa musu la uzra lakum inda Allah in khulisa ila rasulillahi sama wa fikum shaffun yatrifu ka ce musu wallahi ba ku da uzuri a wurin Allah in har ya kasance a tare da ku akwai ido wanda yake wugulgawa wato ku ba ku mutu ba aka kashe annabi صلى الله عليه وسلم قال وفاضت نفسه زيد رضي الله عنه يتي سيرا سيدنا سعد يفتع رضي الله عنه ألا يقاري داء قريش wannan duka maganganu ne na tarihi ba a cika shaddadawa a zafafa a game da riwayarsu ba cewa ta inganta ko bata inganta ba shi yasa za ku ga shi kan shi malamin in ya kawo irin su baya magana kansu suna fada suna cewa yu'fa fi sirati ma la yu'fa anhu fi tarikh abinda ake yafewa a sira ba a yafewa a fi fil hadith afwa ba a yafewa a hadisi mun gane so da ka sa'ad dai tabbataccen abu ne ya rasu a uhudu a yakin uhudu yana cin qatla uhudi yana cin wadanda aka kashe su a uhudu Allah madaukakin sarki ya karbi shahadarsa ayatul mawarish daga cikin abin da ke da alaka da kissar Sa'ad ibn Rabi'i radiyallahu anhu akwai saukar wasu daga cikin ayoyin gado ayoyin gado ayoyin gado gabaki da suka zo a cikin alkur'ani kala uku ne akwai wanda suka yi bayani akan al-usul akwai wanda suka yi bayani akan al-furu akwai wanda suka yi bayani akan al-hawashi wannan can al-furu da al-usul a matsayin daya sai al-hawashi sai al-azwaj to su ne waɗannan ayoyin farko sun yi bayani akan al-usul wal furu iyaye da 'ya'ya يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلي فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما sannan sai ayoyi na biyu su kuma sun yi bayani akan aya ta biyu ta bayani akan alhawashi al-azwaj afwan wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna ar-rubu mimma taraktum in kana lakum in lam yakul lakum walad فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين قاجع الأزواج كينا توصي الحواشي شيني قرشن ونن آية دكما آية قرشي تشكن سورة النساء إذا سوني الحواشي ونن سوني فكه آية المواريث إن متين يفهم سيسو to ya fahimci mafi yawanci daga cikin rabon gado to ayatul mawaris an jabir ibn abdullahi qala daga sayyiduna jabiru dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma yace جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ما تر سعد بن الربيع باين يا رسول أن كشي شاء أخدو تازو وجمعك صلى الله عليه وسلم دعاء سماتا قدابي يا أنت يا أنش يا أنت سكهي باتاري فقالت سيتشي يا رسول الله يا معكين الله hatani binta sa'adu waɗannan 'yan matan da kake ganin su ya ma'aikin Allah 'ya'yan sa'adu sa'adu ya haife su kutil abuhuma ma aka yau uhudin shahida an kashe babansu a tare da kai a uhudu wa inna ammahuma akhadha malahuma sannan babban su dan uwan babansu ya kwashe dukiyarsu duka haka ake yi da a jahiliya mata ba su da gado النساء لا يغثن بل يو بل بل بل يغثن su ba a ba zuwa abin nan ba ba ba ba ba ba su gado sai dai a gaje su su kansu za a raba su kaman awakai kaman kayan ɗaki daga cikin darajar da musulunci ya musu ya zo ya girmama su suka zama ya rifna suna cin masu gado to kun ji dan uwan babansu babbansu ya kwashe dukiyar da baki daya ce tashi ce falam ya da'alahu ma mala bai ban musu komai ba na dukiya wala tunkahani illa wa lahuma malun kaman yadda ka sani ya ma'aikin Allah ba za a iya musu aure ba in ba su da dukiya da me za a ce musu kayan daki ba abin da za a ce musu kayan daki da shi duk wannan karin bayani take ko ta ce wala yunkahani illa walahuma malun ko bata ce ba da izinin Allah Allah zai canza wannan hukuncin na jahiliya qala sai man sunne ce ya qadillahu fi dhalik shakuru minki da izinin Allah Allah zai yanke hukunci akan wannan mas'ala za a kauda wannan bakin tsarin da ake da shi na jahiliya na cewa mata ababan gado ne ba su gado fa unzilat ayatul mawarisi sai aka saukar da aya da take bayani akan raban gado fa ba'asa ila ammihima shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika ma wannan babban na waɗannan ƴan matan wato ƴaƴan Sa'ad ƴaƴan Sa'ad marjayi Sa'ad bin Rabi radiyallahu anhu fa qala sai yace a'ati bintai Sa'adin as-sulusaini wa a'ati ummahuma as-sumna wa ma baqiya fa huwa laka manzon sama ya raba gado yace a atibin tayi sa'adin sulusaini Ya'yan sa'ad su bi suna da sulusani a kasa dukiyar gabaki ɗaya gida uku to a ba su kashi biyu nasi يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فوqas na sai ni malamai suka ce nan la mafhuma lahu ba ana nufin faukas na taini minis na taini su biyun shi yasa al-imamu malik a wajen su jam'i na fara daga biyu ne a nahawun al-imamu malik rahmatullahi alaihi jam'i na magana yana fara daga biyu daga biyu shi yasa sai Allah mu kuka sai ce fauqas nataini fauqas nataini minis nataini daga biyu uku hudu an basu to suna da biyu cikin uku na dukiya gabaki daya wa'ati ummahuma sumuna ita kuma mamarsu ka ba ta sumuni ɗaya cikin takwas na dukiya gabaki daya wa ma baqiya fa huwa lak kai asibi ne abin da ya ragu shine naka abin da ya ragu gabaki daya a cikin dukiya shine naka manzo sama ya raba gado gabaki daya aka raba aka ba su in kai amfani da ashirin da hudu shine zai baka ka fitar musu da gadansu ashirin da hudu a kasa ta gida uku nawa zai zama ka san su suna da sha nawa suna da sha shida kaga sha shida suke da shi a cikin ashirin da hudu saura nawa saura takwas to ita kuma takwas a cikin ashirin da hudu so nawa za a same ta ɗaya bisa takwas a cikin ashirin da hudu nawa kenan su uku to to kage yana da uku a cikin ashirin da hudu ka ɗau sha shida ka ɗau uku sha tara kenan saura nawa saura sha biyar kai saura guda biyar to biyar ɗin nan shine nashi shine na shine na babba kaga ya fi uwan ma ko bai fita ba ya fi uwan samu to dan me zai gaggawa saboda jahiliya ko رضي الله عن سعد بن الربيع وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله يقارى مسعد يدع الله يقارى مسحبا أن السما دكا في يدع هكا وأن دسوق بيس دكو تتعوى har zuwa ranar gobe alkiyama ranar da Allah ta'ala zai yi sakamako duka Allah ya dada mummunai wannan shine kun ga anan tunda hadisi ne na fiqhu sai da ya tahrijin sa sai ce hadithun hasan mala albani ya hassana shi a cikin sunan tirmidhi sahihu sunan tirmidhi hadisi ne hasan mun gane kun ga wannan yanzu wannan hadisi sababin nuzuli ne kuma raban gado abu biyu za ka fitar a ciki ka fitar da cewa sababin nuzul ne na aya duk da cewa ayatul mawarif ta'addadat asbabu nuzuliha sababban da suka jawo a saukar da su suna da yawa amma wannan na ciki wannan yana ciki kuma dama ayatul mawaris ayatul muhkama ayoyi ne muhkamai lam tunsakh ba a goge ba a goge su ba ba a goge su ba suna dan ayoyi ne muhkamai sannan kuma kaga sai raban gado gashi ya fito Allah ya taimake mu wannan shine karshen wannan sirar wannan sahabi Allah ya kara musu yadda wallahu alamu